بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين za mu ci gaba da a turmi na biyu kenan ko na wannan karatu na kitabu tafsir na alqadi abdul wahab al-baghdadi biyar ga watan bulqaida shekara ta dubu da dubu arba'in da shida wanda ya je da ɗaya ga watan jun dubu da ashirin da biyar miladiya hudu ga watan biyar ga wata ko yawwa biyar ga wata jiya ni ne karatu na ce hudu dai ba kuma na buga ba yawwa to masha Allah to babu sifatul sifatul ikhtisal wane ne zai karanta mana kuma bismillah قد بينا معها فريضة ومعه شركة نعم
وهو ويشتمل على مفعول ومسنون وقديمة ومعدودات ثلاث فمفروضات ثلاث نعم ومفعولات ثلاث آه.
وهي النية آه.
آه، و- وت- وتأمين ظاهر البدن نعم
وإمرار اليد على البدن مع الماء نعم وهذا عندنا من من الشعراء وهذا عندنا
من شرط كونه من شرط كونه غسلا نعم.
فيستوى فيه المسلم فيستوي فيستوي فيه المسلم والنجود إلا أن العادة قد زودت بذكر مم.
بذكر جمال ويفعل الأصل كما يفعل من الجمال تابشنا إن شاء الله قال يا شيخ قد بينا أن الغسل من الجنابة وصائر ما ذكرناه معه فريضة وهو مشتمل على مفروض ومسنون وفضيلة فمفروضات ثلاث وهي النية وتعميم ظاهر البدن وإمرار اليد على البدن مع الماء وهذا عندنا من شرط كونه غسلا كو غسلا كوني كفتاياي فيستوي فيه الغسل والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل ويفعل الغسل بما يفعل به الوضوء من الماء المطلق yanzu an shiga zai fara magana akan sifa na wanka a tuna da hadisi na Aisha da hadisin Maimuna da sauransu insha Allah zai taimaka don wannan nan ba za mu jima akai ba galibi an taba karanta su kada bayyana malai ce mun yi ga mun yi bayani anna al-ghusla min al-janaba cewa wankan janaba wa sa'ira ma zakarnahu da abinda muka wato uh, muka muka ambata ma'aha ko ma'ahu din ma'aha ne wato da abin sauran abinda muka ambata na wato sifa na wanka din farida duk farilla ne wa huwa mushtamilu ala mafrudin ya kunshi farali wa masnunin ya kunshi sunnoni wa fadila kuma ya kunshi fa- fada'il mustahabbai fa mafruḍatun farillai na wanka salatun guda uku ne wa hiya niyya wato da- na farko shine niyya wa ta'mimu zahir albadan da kuma dukkan jiki ya samu ruwa wa imraru al-yadi 'ala al-badan ma'a al-ma'i da kuma ya s- ya wato ya- ya wato gudanar da hannunsa a jikinsa tare da ruwa wato ya ci cuɗa kenan addalku da suke faɗa wa hadha indana mu a wajen mu malikiya wannan min shartu kaunihi ghaslan ya daga cikin sharadin wanka wanka su a wajen su wanka ba sunan shi wanka ba mutakar baka dirta cikin ka ba eh su akwai ifatul ma sauran malamai eh akwai ifada kawai ka shiga cikin gulbi ka fito abin ka yayi ko bai ba wannan za su magana insha Allah fa yastawi fihi al-ghusl wal wudu shi maganan shi adalku din yana- daidai ne wato wanka da alwala duk daidai ne duk a wato hutun su daya illa anna al'ada kharjarat bi dhikrihi ma'a al-ghusl sai da al'ada ta riga ta ta gudana ta- na malamai wajen su ambaci addal kudin wajen wato alwala a wajen wanka afwan saboda wato ta'kidul wujub ta'kid na nuna cewa sharadin sa ne wa yaf'alu al-ghusl bima yaf'alu bihi al-wudu' min al-ma'i al-mutlaq Ah, an za a yi wanka zai yi wankan ne da abin da yake alwala da shi na ruwa mai ruwa sakakken ruwa wato abin da ake bukata na sharaɗin abin da sai da shi zaka yi wanka sai irin wannan ruwan da shi zaka yi wanka to kuma da irin shi kan banka shi zaka yi alwala wannan duk abu duk hukuncin su daya a ina jin wannan shi magana niyya ba mu bukata sai saboda tunda dai ya riga zama da'a ne in dai abu da'a ce kana neman lada wajen ubangiji ha an baka kaifiya to wannan inama al'amalu bin niyyati wa inama likulli imrin ma nawa ya shiga ciki to haka wannan baya bukatan abin da sabanin malamai za a tuna a can baya wasu daga cikin malamai suka ce ba ba sai an wannan ba wannan duk maganar su ba ta da karfi a sai magana ta sita ta'mimu zahir al-badan wannan shi ma a fili yake duk kunkan manzon Allah da aka ruwaito duka yana nuni zuwa ga cewa akwai gangama jiki wannan ba a bukatan wani sai a tsaya an dogon numfashi akai to sai cucudawa cucudawa shi wannan dole ne koko ba dole ba ne cuɗawa in za a cuɗa a cuɗa jiki haka da hannu shi ne ya zama dole koko a'a da zan amfani da shawa kawai in zo ta ko'ina in tabbatar ruwan ya jeje in ta haka in ta gyara jikina wannan wankan ya ta riga ta yi ba sai na cuɗa ba ya ruwan ya samu ko'ina to yanzu mun fita malikiyan koko dai malikiya dai su ne zan ce addalku na daga cikin sharadi to me hujjan cewa ba dole bane sai an wannan hadisan za ku dudduba ina hadisin maimuna ina hadisin hadisin aisha ko ko ba wanda yazo da littafin ne ai ba a tafiya haka nan ko bulbul maram sai ku rika zuwa tunda ana magana take ne ai to bismillah a duba mana wankan a sami mulukul maram ko wani tafi na ayatul hakoma masul hakam ne ai ya ka kawo sai addu'a muna ji ku duba ku gani a hadisin Aisha me aka ce da yazo aka ce sai fa idza tasalla min aljanaba yabda fa yaghsilu yadayhi sai wanke hannayensa biyu thumma yufriq bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu fardahu sai tallabo ruwan da damansa akan wato hagunsa sai ya wanke gabansa ruwan da ya zuba daga masaki din thumma yatawadda wudu'ahu lis-salati sai alulans alulans na sallah thumma ya'khudhu al-ma sai ibar ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'r in ya je ya sa wato ya tsunsa da kuma hannunsa a cikin ruwa in ya fito da shi sai ya dinga wato shigar da shi cikin cikin akan kansa tushen kansa ata idara an qad istabra hafana ala ra'si thalatha hafanat thumma afada ala sa'ir jasadi sai sai fara ragowa a jikinsa akwai maganar dirzawa da kaga maganar dirzawa shi addalku wannan ba shine maqsudul zatihi ba shi maqsudul ghairihi ne idan ka zo zaka yi in ka zo zaka yi wanka ya zama ba zai yi kai wanka ka iya kai kwa ko ina ba sai kai amfani da hannu ka ci cuda to wannan ya zama wajibi akan ka amma in bai zama dole ba in bai in zaka iya yi kamar wani kamar irin gidajen yan gayin nan zaka ga famfo kamar shi ke maka aduran ba ko shi ke maka wanka za ko ina zai iya maka duk wasu hidiman da kake so to kaga yanzu wannan shikenan yayi maka thumma afada ala sa'ir jasadi aka fada ya sai kawai ya zuba a cikin sa abinda ake magana shi ta'mimul jasadin kawai ba wai dole sai an yi addalku ba wannan shine magana da yafi inganci a maganganu na malamai hadisin maimuna akwai akwai me take thumma gasala sa'ir jasadi dan ita gasala ta amfani da shi duk dai galibi dai suna thumma afadal ma ala jasadihi kuma ta kazo da wannan da wannan lafazin thumma fi riwayatin thumma afadal ma ala jasadihi sannan sai ya zuba ruwa a jikin sa saboda haka duk yayin da mutum zai wanka abin da ake bukata shine wato ya wanke dai jikin sa jikin sa samu ruwa in sun samu ruwa kuma shikenan wannan adalko riban kafa ne dan abin da ba zai iya kaiwa zuwa ga wajen ba sai dai yayi adalko to kuma ana bukatun ya adalko a wurin ya ci cuda na'am sai mala ya ce wake fa'amma masu nuna tuhu ko? na akwai nan da ya magana ma'ul mutlak cewa wa ya fa'alul ghusl bima ya fa'alu bihi bima yi fa'alu bihi wa yi fa'alul ghusl bima yi fa'alu bihi al-wudu min al-ma'il mutlak ana yin wanka ne da abin da ake yin alula da shi na abin da ake bukata na ruwa cikakken ruwa ruwa wanda ke sunan shi ruwa in zo can gaba babin biyahi ina jin kila sai mu magana akan shi wannan sakakken ruwa din sakakken ruwa ruwa sunan shi ruwa dai kawai duk abin da yake ya gazgata a ce mashi ruwa ba ruwan zobo ba ba ruwan shayi ba yawwa na
وأما مسؤولات لي فهي بالمطلق نعم.
ولكن الشاق وفي تقليل اللحية na'am
روايتان ahaduhuma alwujuh wal akhar annahu sunnah na'am am anan yanzu yana maganar sunnoni abubuwan da idan mutum bai yi ba a wato ba za a ce wankansa ba ta yi ba sai ya faɗi cewa akwai almazmaza kuskure baki wal istinshaq za ku tuna sabanin da muka hikaito na maganar kuskure baki da shakawa a alula wataƙila za ku tuna to a nan ma dai zan ah, wannan ya zama assignment za mu bayar shin in nayi wanka ban kuskura baki ko na shaka ruwa ba wannan na bar wani abu wannan wajibi ne kuskura baki da shaka ruwa ko ko ba wajibi bane kaga su dai maliki abinda suke faɗa anan abinda ba malikiya suke faɗa shi ko nan ba wajibi ne ba da za ka bari wan- wannan ba za ka ce ba za a ce wai wankan ka bai ba su sunnoni ne a wajen malikiya da shi hada shaka ruwa wa fita halilil lihya riwayatani ahaduhuma al-wujub wal akharu annahu sunnah akwai riwaya daga imam malik guda biyu akan wato tsifi gemu a ɗaya daga ci ta ce wajibi ne ɗaya daga ci ta ce sunna ce saboda haka akwai rasa sabani daga amalikiyan su kansu wannan amma dai kaga dai shi da manzo Allah duka duka yana wato kosar da duk wani kafa na jikinsa da ruwa yawa zaka ga manzo Allah ana cewa hatta idara annahu qad istabara irin wannan ko kada arwa basharatu ko wani makamancin maka- wata kalma makamancin wannan sai cewa amma al-fadila
وأما الفضيلة فهي أن يبدأ أن يبدأ بغسل يديه ثم يتمسح an yabda bi ghasli yadayhi menene hujjan wannan kuma meye illan da yasa aka ce a haka wannan kaga duka a hadisai da suka zo na wankan manzo Allah ga hadisin Aisha tace thumma yafriqu bi yaminihi a- wa yabda fa yaghsilu yadayhi yabda fa yaghsilu yadayhi yana farawa sai ya wanke hannunsa guda biyu ita ma kuma hadisin ah, Maimuna sai take cewa fa ghasala kaffaihi marratayn aw thalathan sai ya wanke hannuwansa guda biyu a farkon wankan nasa so biyu ko so uku wannan yana nuna musahabbanci me yasa suka ce musahabbanci saboda shi wannan ana yin sa ne saboda wato karya in akwai wani abu a hannu ko wani abu makamancin wannan saboda tsafta ba do, ba dole bane idan mutum bai yi ba shi ma dai kamar kamar wato ah, na alula ne idan mutum bai yi ba ba a ce mashi dan bai yi sa bai yi ba kaga alula tana fara wajibci tana farawa ne daga farla- faralli na farawa ne daga fuska to amma ko da an ce mutum ya wanke hannunsa saboda bai san inda hannunsa da ya kwana ba wannan kaga yana nuna maka wato maslaha ce amma kuma daga baya manzo Allah duk a alwalansa aka samu kuma yana wanke hannun kamar yadda duk a wankansa aka samu kamar yadda duk a wankansa kuma aka samu yana yana wanke hannu saboda haka wannan shi ma sai zama mustahabi mutlaq mutlaqi mustahabi a sake shi kawai mutakar za a yi wanka to wannan yana ana buƙatar wato mutum ya wanke hannunsa kafin ya sa hannunsa a cikin masakin musamman tunda mu masaki namu ma kan akan gawa za a bude ki so ba ba a rufe ki ba balle ka ce ka ka amintu na
ثم يتنظف من thumma أذى إن كان فيه yatanazzafu min adha sannan kuma sai ya kokari ya tsarkaka ya tsaftata min adha daga wato ita dauda din adha kaga dauda ake magana nan eh kaga shi ba wai ciwo yake ba kamar da shi shi me da mutumin mutanen namu an ce ya ce adha ya ce eh, kaga adha ana maganan eh, wato shi eh, dauda din Allah ya kyauta Eh, ai mutakar dai akwai jahilci to kuma al'umma akwai jahilci a jikinta tare da ita wani jahili kawai shashasha zai zo ya dinga faɗin magana kuma ana ta sararsa abu zai baka haushi yanzu lafazin azadin nan ina- ba- ba- ta ina zai samu haka kuma kamar wani lokaci idan in kurar shi in yi wani lokacin yana magana a dai lokacin da ake magana daidai lokacin wani lokaci aidin yake zuwa mishi nake tsammani kamar wani lokaci yana zaune ne aka- in aka yi aka yi aka yi aka yi kawai sai ya tafo wani abu ya faɗa kuma mutane ba sa jin kunya shi wani ya riga ya haƙura eh, ya ce ya ce ah, mu- wani masu hankali su gane cewa jahili ne farko ne shi ko da- ko da- in dai zai samu wasu jahilai za su ce mashi su su karama shi ce mashi malam to a wannan faɗi ne yanzu kamar yanzu nan eh, in in duniya yanzu za mu zo mu- wani zai hudu- ya zo ya ce ga kaza na maganin kaza mu zai mu ce mun yadda amma yanzu shi dr mutawakil ce ya ce jahilci ya faɗa to shi in yana da hankali ya kware ji kunyan shi mu da ma to ai duk muna da ido ne ai ai, ba abin da faɗa muka za mu yarda ba ba mu da ido harkan ai amma kaga yanzu ya aza inda ya mata wani fasara dan abin da ake magana eh, thumma tanazzafu min aza in kana alaihi sannan wato sai ya tsarkaka daga wato dauda din in akwai shi wannan wato kazanta din da ya fito daga cikin sa wannan kuma zaka ga manzo Allah yayi wannan musamman hadisin maimuna da yayi ma sai da kuma ya ma sa hannunsa ma ya kun ga har sai da ya ya ya wato ka dan titirje hannunsa to kaga wannan yana nuna maka wato musahabbancin wannan kwarai da gaske a thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah sanan zai yi alwalayi alwalansa na sallah yi alwalansa na sallah illa iyaka dai yana da dama ya jinkirta wanke kafa ko kuma ya gabatar kowanne yayi duka ya halatta yayi daidai thumma yukhalli al-usul sha'ri ra'sihi bil ma sannan kuma ya tsefe wato kafan gashinsa da ruwa wannan kaga shine dai abinda a nan hadisin Aisha ta faɗa mana thumma ya'khudhu al-ma fa yudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'r eh duka sai ya je dan tsitsefe da sauransu daga cikin malamai suna cewa daga cikin kiman haka saboda a lokacin da sha'awa mutum sha'awa ya samu sha'awa duk jikinsa suna mimikewa dan yaje inga zuwa yana an ta maka ruwa sai ya ciwon kai ya kaza ya kaza ya kaza amma in ya dan yi ba abu a hankali to sai komai ya koma cikin salin alin ba tare da ya samu makasa wasu wani abin da zai zama kamar cuta ko kuma mura ko abin da ya kamata wannan ba thumma yaghrifu alayhi thalathan sanan sai ya kamfato kamfata uku thumma yafidu alma ala badanihi kullihi thumma na'am shi nan da yana magana wajen wanke kai din ne haka tafritu ghasl ar-ra'si wato sai daga baya kamfato sai ya wanke wankewa su uku haka ya ya karo ya kara har yayi su uku har ya tabbatar cewa kan nasa ya samu ruwa shikenan sai ya ci gaba ثم يفيض الماء على بدنه كله سنسي قرار ruwa a jikinsa baki da waman lahu sha'run ma'qus duk wanda yake da wato gashi da ya tifke min rajulin aw imra'a mace ne ko namiji lam yanqudhu ba sai ya wato wannan dinsa ba ba sai ya warware wannan kitsan ba in tifkewa yayi ko kitso yayi ba sai ya warware ba a thumma minje thumma daghafahu bi yadihi sai kawai wato wannan gashin kawai sai ya kama shi idan ya gama sai ya matse shi shikenan wannan abin yayi akwai wannan matsalar ta ta wato mai kitso mace musamman dai in jaraba ne wannan duk malamai sun ce ba su ya wannan ba ba sai ta wanke ba sai ta kwance kitson ta ba akwai malamai da suke cewa har ma jaraba ma sai an ta kwance kitso amma dai wannan magana ne ba duri sosai yanzu magana ita mai haila in za ta yi in za ta yi haila tana da kitso me ya hukuncin a ce ta wanki ta cire ta tsefe wato gashin kanta wata wata to me ya dalili dalili ai ba illa ba dalili na'am menene dalili to ai su ya kamata tambaya ba su ke yi ba mene dalilin da yasa aka ce mace ta rika wato tsefe gashinta in za ta yi wankan wankan haila amma wankan jaraba sai aka ce ba sai ta wannan ba Imam Ahmad shine kusan ma yake da magana cewa shi wajibi ne ma Imam Ahmad amma da yawa daga cikin malamai yanda kuka ji dinnan wa mallahu sha'arun ma'qusun min rajulin aw imra'ah lam yanqudhu ba sai ya wannan ba wa ajral ma kawai ya sanya ruwa akan nasa thumma baghadahu bi yadihi daga baya kuma sai sai ya matse shi da ruwa kawai nan ya riga yayi shi wannan kitso din a akwai hadisi hadisi da ke a sahih za ku tuna hadisin Aisha hadisin Aisha da manzo Allah ya ce mata lokacin da ta samu haila lokacin aikin haji hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce mata ki wanka ki warware kitsanki kuma ki wanka suka ce to kaga anan in a aikin haji ne wanda bai kai haila wato abin nan ba idan aka ce ta yi ta warware kitsanta kaga wannan min babu aula a ce wato haila ta dinga warware kitsanta a haila kenan ta dinga warware kitsanta in za ta yi wanka imamu amma aka tambaya ta misa baka ce wannan hukuncin a a janaba ba yake saboda hadisin ummu salama hadisin ummu salama a ce ma mazala ta yi ni mace ce wanda nake yawan wato kitse gashi na afa an quduhu inda aljanaba zan warware shi ne lokacin da zo wankan janaba sai manzo Allah ya ce a to wannan shine abin da yafi inganci a ruwayoyi to amma daga baya kuma sai aka samu wasu daga cikin malamai kamar Abdul Razak Sanani ruwayan da yake daga Tsauri sai yana ƙara aw al-haidha shi ma wannan ruwan tana cin sahih muslim sai aka gara aw al-haidha to sai malamai suka kaga an samu dalili cewa da wajanaban da haila ba sai an wanke ba amma ibn al-qayyim yana ba sai an tsefe ba amma ibn al-qayyim yana cewa wannan qari ta al-haidha din wannan yana ganin shafin ne ghairu mahfuz duk wanda suka rawaito hadisin cewa suka yi cewa suke yi zan warware ne lokacin wankan jaraba ba lokacin wankan haila ba sadaka suna cewa wankan haila ya bambanta da wankan wankan janaba gaskiya maganan cewa dole sai ta warware kitsanta wannan maganan har yanzu ni ban ban gamsu da shi ba idan da wasu daga cikin malamai suna faɗa maganan da ya fi ƙarfi shine ba dole bane ko a wankan janaba ko a wankan haila a ce dole dole sai ta sai ta wato warware kitsanta amma a babin istihbabi tunda manzo Allah gashi ya faɗa ma Aisha idan mace ta zo za ta yi wankan musamman haila ta warware wannan kitsan nata to wannan wato wani abu ne da ta kyauta kuma ta yi abin da ke sunan shi musahabi musamman kun san a lokacin da za a samu aka samu shi wannan lokacin da za a yi wannan da ta yi tsarki tana bukatun ta sabata duk wani wato ado na jikinta to gwara mata gwara ma a samu wato ta ta tsefe saboda in a lokacin mai gidan zai dawo a wasu abubuwa na jikinta a yi mata galibi suna yin abubuwa yayin da za su tsarki suna ƙari ya da cikin da sauransu to da kaga haza ya ta'akkadu listihbab cewa ya kamata in ta zo ta warware wato kitsan ta da ta yi ana ji ko a warware kitso din na'am a ina ne muke نعم هنا مكتوب من له شعر معقوص من رجل او امراه لم يقضه واجرى الماء كوي غدانا da ruwa akan kansa thumma daghafahu bi yadihi daga baya sai matsi shi da ruwa ya kama gashin kaga shikenan in dai har ya ji alamar ruwa dai ya kama gashin shikenan wannan yayi muka ce wannan in mace ta warware gashin ta warware kitsanta wannan ala babu lissihbab wannan ta kyauta musamman a haila in kuma bata yi ba to gaskiya hadisan ba sa nuna haka kuma wancan hadisin ko da wasu daga cikin malamai sa cewa shabu ne ghairu mahfuz to amma dai kamar yadda aka sani hukuncin jaraba shine da hukuncin haila galibi baka da dama ka cewa za ka bambance su in ba akwai dalili da ke nuna shari'a da ke da bambance su ba sadaka bambance su wannan yana da bukatun dalili kwara ba kawai wasu dalili wanda za a daga kawowa a gefe ba Mala ce babul miyahi wa ahkamuhu babi zai magana akan lokacin to shi karfi na mala ce dan ce zai zo babul miyahi wa ahkamuhu babi mala zai magana akan ruwa da hukunce hukuncensa ruwa bil ijma' na malamai shine wa yake zama mutil lin najasa abinda daga baya in za a yi in za a yi wato ibada da shi da shi ake yi kuma in za a gusa da najasa da shi ake yi ko ya bi mana da bayani sa gaba ya bi mana da bayani ba sai na yi wannan bayani ba mu ci gaba me ya zo da shi a gaba to ba ko bari mu jawo insha Allah mun mun gaba mun zo da shi mun zo kan shi shikenan sai mu wannan a su a wajen malikiya duk abin da za ka zama sunan shi najasa ne inda a waje ne ko a jikinka ina nufin jiki ba wanda ka fitar da shi ba in dai za ka fitar za ka za ka wato busar da najasa ɗin sai ka fai da ruwa to suna cewa su da shi ne kawai ake yi in ba shi ba in dai akwai najasa a waje ko da ya bushe to da in dai zai ƙara dawowa da ɗanyatakansa to najasa nan ta dawo to kaga haka ce za a haka abin zai zama yana da wahala kwarai da gaske wannan kun yarda da wannan maganan ko kuwa magana ce wacce ke bukatan gyara mun taɓa yin wannan maganan ina tsammanin farko farko majalisin wannan munanan sai dai kawai kamar yadda alƙawaranta za mu zo da wasu 'yan bayanai a kai insha Allah so ta gila sai a saurare ni a ji bayanin da zai yi kaga anan sai ce al-aslu fil miyahi kulluha at-taharatu wa at-tathhir lafzan al-tahur dama shine al-tahara wa tafhir ce asali al-asl fil miyah asali a hukuncin kowane ruwaye daga gani kowane ruwa daga gani al-tahara shine tsarki a karan kansa shi wa tafhir kuma yana tsarkake wannan sa wannan shine ma- ma'ana at-tahur da aka yi magana a Qur'ani to wannan galibi su a- su a malikiya wannan shine wanda ke dake da wannan hukuncin kawai shine ruwa Ah, wasu daga cikin malamai kuma sun tafi zuwa ga cewa wannan ba ruwa kaɗai ba shine kawai yake busa da najasa ba ba shine kawai yake da ma'anar at-tahir ba su sun ce ana iya samun wani abu da ke da bahara amma a tafiyar da yawan ruwa ne to amma malamai da yawa sun ja da wannan wannan abin da su malamai suka fara wasu daga cikin malamai musamman Malik ibn Anas da wasu daga cikin malamai suka ce almuzinat kawai shine kawai alma suka ce a akwai abubuwa almuzinat da yawa kamar at-turab da abin da ya kama da wannan duka za su iya shiga cikin wato almuzilat wannan shine maganar ahnaf shine kuma zabin ibn hazm al-zahiri shine zabin ibn taymiya shine zabin ibn taymiya akan cewa ana iya samun wasu almusilat wanda ba wato wanda suke iya tsarkake ka kai ma wanda ba wai ba su da sai ruwa ba Ah, ga daga cikin dalilai da suke kawowa a cewa najasa mutukar abin da ka mata alwada shi ko da ma ba ma wai ruwa kasa ba ko ma mai kasa kawai abin da ake lura da shi ne najasa nan tana nan ko ba ta nan kuma wannan ga so dama yana ba mata wato wani sabon option mai dan daɗi ka san galibi yara su in suna da yara aikin yara ke nan bata musu kushin inda ake irin wannan lokacin na damuna ai ta babu rana babu rana sai ka ji daki na hamami amma suna nan da wasu yan application da waye masu dan kanshi suna zuwa in suka fefesa wurin kawai sai ka gani duk wani zanniya sai dai kanshi zaka ji a wurin kuma ba tare da ya sa lema sosai a wajen ba to su a wajen malamai irin su ibn hazm zahiri irin su ibn taymiya suna cewa Ai, duk yayin da aka sami najasa in dai babu ita to kawai sunanta babu ita menene ya kusa da wannan najasa din to shi ma ya zama almuzi ya zama abin da ke kusa da wannan najasa din ala ra'asin abin da yake kusa da najasa wanda ba ruwa ba yake tafiriyan sa tabbatacce ne shine at-turab at-turab hadisi ya tabbata ce a sahihaini hadisi na a yake- da yake cewa wa uditu khamsan lam yudhunna ahadu min al-anbiya qabli daga ciki akwai inda kita waje da tilal masjid waje da tilal ardu masjidan wa tahura kaga lafazin at-tahur dai shine dai lafazin tahur da aka faɗa wa ruwa gashi kuma aka ce kuma kasan ta isa kuma gashi zaka gani ai shi wannan wannan wannan kasan ta isan ma mutun yayin da zai yi tsarki na hoge ba ta isan masa ba ta isan masa saboda kaga shi ita ma wato kasa tana da wannan ma'ana ta tsahuriya din tana da tsahara a karan kanta tana da tsahiriya kuma ba ta barin ba ta barin wato wannan ah, ba ta barin kazanta kamar da aka sani kasa ba ta barin kazanta in aka samu kazanta a saman ta za ta ta girgiji ta ta girgiji har sai ta mai da shi kasa ta sai ta sai ta dibe abin da kasa take yi kenan sannan kuma ah, saboda haka duk mutukar aka samu najasa za mu iya sa najasa mu samu kasa mu kawai mu sa a wurin mu ta sa kasa a wurin har daga baya ta ta zama babu ita najasa yayi idan akwai najasa misali a kasan takalmina zan iya sa takalmina in diddirje shi kamar da matsala yayi wannan shi ma yayi saboda haka dai na kasa dai ya da tabbata banda shi akwai hadisin Ummu Salama hadisin ita wannan ma- ma- mata din wacce take take cewa ita tana tutilu zailaha wato tufanta tana ka- tana sa ja shi ya tsawo sosai sai maza Allah yake cewa to in kin wuce waje mai mai karanta din ki sake shi waje mai tsarki abinda eh, tsarkin da kika samu a gaba zai tsarkake abinda kika kika kika wato eh, tako na na kalanta wannan da duk yana nuna maka cewa wato shi ita ma kasa ita ma tsahira ce mutahira tathiriya ta da wannan ma'ana ta tathiriya din ko da zaka ce ba ta kai ruwa ba daga cikin wasu wani abin da malamai ke kawowa akwai aljufuf in ya bushe su yanzu a wajen malikiya da wai eh, inda aka yi ruwan nan yanzu ka zo ka kara fadi a wajen in dai ka tabbatar an taba yin najasa a wajen ko ka ga najasa a wajen to yanzu najasa na za ta dawo kaga wannan abin za za a shiga halin kakani kai amma idan aka ce kawai mutukar najasa ta riga ta ta kwaranyu shikenan to kaga wannan ya zai zai zama wato an riga an huta ibn hazm zahiri muka ce wannan shine ra'ayinsa kuma wannan shine ra'ayin ibn taymiya ibn taymiya eh, ibn hazm ina cewa idan sahar sifatu ainun najasa mutukar ita asalin najasan da ake gani da ido ta zama babu ita ba a ganta ba to shikenan fa batala anhu al-ismu alladhi bihi warada zalika al-hukm to wannan sunan na najasa da da saboda shine aka ce wajen mai najasa ne to yanzu ya riga ya kaushe ba babu saura saboda haka ko da menene mata suka sa yaro ya musu tsari suka fusa da wannan najasa din abinda ake so kawai launin sa babu shi babu wani rawararsa ba zarnin ba ko ko ayan ta sa ta ta bashi wuta a wajen kushin din lafiya lau ya dawo babu wani za ga wasu suna masu irin wasu wasan nan su ta bugo maka waya su ce ai an taba yin kaza a wajen ne gashi ya je wai wanka da ya zo jikin shi akwai ruwa sai ya dauko wani mayafin ya sa sai da ruwanka da wannan kaji ne ba ka ji ba ka je ka ci gaba da uzurinka kawai to shine shi anan malam yake wannan magana yake cewa al'asul fil miyahi kulluha at-taharatu wat-tathhir asali a ruwa shine wato ruwa ruwa duk inda kaga ruwa mai tsarki ne kuma at-tathhir kuma yana tsarkake wani sa ala ikhtilafi sifatiha wa mawadi'iha koda ko sun sifar ruwan sun saba a ce wannan ruwan gishiri ne wannan ruwan zarsi ne wannan ruwan kaza ne wannan koda sun saba inda da ma'anan ruwa ne kuma suna amfani na ruwa in aka samu shuka shuka zai ce ya sha ruwa shi ma kai ma in ta kama ko da kai ba za ka iya sha ba amma dai za ka amfana da shi amfani na rayuwa to wannan bi zai zama zai zama wato sunan sabba akwai abin da ake ruwaitowa ne wajen wasu dabbacin sahabbai da suke kokarin nuna ɗarɗarin su da yin amfani da ruwan kogi irin su Abdullahi ibn Amr ibn al-As da sauransu to kuma hadisin manzo Allah kaga yana musu dadi hadisi da manzala ke cewa at-tahuru ma huwa al-hilm matatuhu wannan hadisi ne tabbatacce ya riga ya tabbata hadisi ne sahihi idan na taba gaya muku na yi mamakin hadisin nan yanayin girman sha'anin sa da yanayin yanda yake da wato ma'ana a shari'a ake bukatan sa sai na je na duba naga sahihain ba su fitar da shi ba sai da na koma na bin sanad na hadisin sai naga dalilai da yasa ba su fitar da shi ba amma hadisin ya tabbata duk ba malamin hadisi ba sa tantaman ingancin sa to amma me yasa su ashabu sahaba su amfani da shi a cikin su ba to wannan sai ka je kana darasan hadisin zaka gani na dade ina darasan hadisin daga baya dai na dan dakata da shi to da yanayin da yake da zurfi ya da zurfi gaskiya ba za ka fahimci haka ba sai ka sai ka fara bibiyan daidaikun hanyoyin hadisin shi yasa kuma in ka duba zaka ga malamai da yawa zaka ga da suka kawo hadisi sai suka yi wani abu ne zaka ga ibn abdul hadi yake cewa rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa tirmidhi wa sahahu wa sahahu al-bukhari والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم وقال الحاكم هو أصل هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا wannan duk wannan dogon bayanin wannan shi ya fara dauka ta da cikin wannan bayanin da yayi to definitely in ka je ka shiga akwai da ko sai bayanai ne wanda malamai ke maka ishara kazan malamai ba su malamai ba wai kaman uda ba uda ba kazan uda shi adibi shine zai saki magana saboda kawai ta mushi dadi to su malamai na musulunci duk in kaga sun ja magana ko ya duk kankantanta in ka je shi kaga wannan magana ta da mafhumi ta da asali kuma to da na je sai na yi mamaki yanayin haɗin hadisin hadisin wajen tabbatar da ingancin sa yana buƙatar dirasa hadisiya gaskiya yana buƙatar dirasa hadisiya so na faɗi saboda karfafa gwiwa yan uwa duk wanda shi ma ya samu dama dama ce waɗannan abubuwan su ne suka rage mana shi kayan shi zai baka dama idan kana kanta ire-iren waɗannan abubuwan ka dinga ka sa ma kanka sauƙi harkar ilimi ba daina wato wato hargowa yayin da aka zo ana sha'anin ilimi za ga wasu na magana kai da gaji ka san bai ma fahimci me ake faɗa ba ta ma ya zo kuma yana magana Allah ya bashi dama zai sa kyamara ta waye kamar da naji kuna tattauna wannan masaloli abin na na mana ciwo ne yanzu gaskiya wallahi ina tabbatar muku yanzu a cikin ko matasa irin mu ko kuma wanda zaka ce ma masu dan magidmi mu da dama galibi a cikin masu yin wa'azi hudu goma wallahi sai kai daga sai zaka samu daya wallahi ba wai ina yi saboda wai mubalaga ne ko exaggeration ba wallahi a kwakwatar da hankalin kuma ku koma kuna bibiyan wai hakikanin wai wani nan da ke wazi duk abin da ya faɗa yanzu mu koma yanda wannan malamai yanzu kaga wannan mai talqi ku duba gani a haka ma muna dan yin sauri amma kowane layi in ya ja za mu je mu bi dalilin ta mu bi sarsalan ta kowane mai wa'azi ka ce kawai wa'azin sa guda ɗaya zaka je ka mishi wannan ba wai cewa muka jama'a zama da ku ba amma ana buƙatan a fahimci cewa lalle yana zuwa ya zama jimrau lokacinsa yana jurewa ya je karanta sani ya zo karantar ta amma galibi yanzu jama'a formula je from the sky zai yi da wani zai zo ya yi da awon larabci lokacin da ya da awon larabci cewa shi ya je kaza ya zo da larabawa yana fara larabcin kuma jumlar shi na farko sai ya kuskure akwai jarabawa amma wannan kasan bai sani ba ne ana ana samun wani abubuwa da yawa saboda haka yanzu waɗannan abubuwan da za ku gani duk da wani lokaci babu daɗi a ce malam wani ba zai zama ko ai wallahi mu yi hakuri mu jure haka waɗannan mu shine kai abin da ya rage mana kuma har yanzu wanda yake tsayawa ya jajirce hanyar neman ilimi to ba daidai yake da wanda kawai shi kawai zai zo kawai dinga wato faɗan maganar garin da ya ganawa ba kar mu zama masu surutu mu zama masu masu masu wato a, neman ilimi da gaske kuma duk abin da ka samu a harkar neman ilimi to ma ka samu magabata sun samu abin da ya fi har- ya fi naka ai hakuri na dan yi dajiya abin wani lokaci yana damun mu ne gaskiya a yanzu harka na neman ilimin nan yana neman ya zama kamar kana waɗannan abubuwa ne muka- muke da su da yawa mun da ya zama mana ragowa to ko da ba a ce mutum zai zama malamai malam malami ba amma ka zama ɗalibin ilimin da gaske in kana karantawa ana kuma karatu na gaske na gaskiya da zaka fahimta amma galibi yanzu matasa yanzu mun koma muna neman shuhura kuma shi kuma ba shuhura zai wuya ka ilimi ka- ba zai samu da shuhura ba shuhura yana zuwa ma mai ilimi in ya samu sa'a amma wallahi a ce wai zai zo eh, shuhuran zai yi koko neman ilimin a in dai neman ilimin zai yi zaka gani mutane da ma ya zo ya manta da ka riga shi a baibai haka ina magana wani shuhura ina magana sai yayi kwalliya sai yayi kaza ina magana wani abu in ka samu dama kai kwalliya in baka samu dama ka zo ka ci barkatun kakanni wasu malamai ba ka suke ba sa kwalliya to amma abin ya zama wani abu haka wani zai zo ta kafafa ya cewa shi ba shi da malami kaga ya nuna cewa shi jahili ne kenan to to ah, wahayi ake mushi daga sama zai ce ba ba zai ce ba shi da malami a wahayi za a maka Ma- shi karatu ai sai innamal ilmu bit ta'allum ji manzo Allah ilimi ne da koya kawai ake yin sa ba mai zuwa haka ne ce ba malami kuma ya ce wai shi yanzu malamin sa ya riga guda ɗaya ne ya mutu kuma duk galibi in ka ce wai malamin kai malamin guda ɗaya zaka to ba za ka san kuma kuskuren shi ba ba za ka san kuma daidan shi ba galibi in ka tsaya malami ɗaya sai to sai ran da ba za ka san abin da yake maka yana kokari ba sai ka je wurin wani sa za ka yi to ashe malam wani da mun rike shi hannu biyu ba kuma za ka san kurakuran shi ba sai ka je wajen wani sa kuma in ba haka ba duk abin da ya gaya maka za ka ta yadda ne Allah ta'ala ya kyauta a mala ya ce an ikhtilafi sifatiha wa mawadi'iha min sama'in ya zo ne daga sama daga sama aka samu ruwan aw ardin ko kuma daga ƙasa aka haka aka samu rijiya aw baharin ko kuma teku ne aw naharin ko korama aw ainin ko kuma wata wata idaniyar ruwa aka samu aw bi irin milhin ko aka rijiya mai zartsi ne aw azbin ko mai dadi ne aw rakidin ko kuma kumamme ne kamar kududdike Ah, kana baqiyan ala asli ma- ah, ma- maya'atihi aw dha'iban ba'da jumudihi ya zauna ne akan asalin ruwansa gudanansa dama ta ruwa ru- ai kun ga ruwa ai yana gudana liquid din sa yake shine a asalin maya'a ko ko a daga ba sai da daskare daga ba kuma sai ƙara kuma ya a za'iman ba da jimuri sai da ya ba kankara ya daskare daga baya kuma sai ya to duka wannan sunan shiguwa ko kankara ka je ka dauko ka aje shi a wani waje ya zama ya ruwan kai amfani da shi duk wannan ya biya maka bukatan ka mana ce illa ma ta ghayyarat awsafuhu sai dai wanda wato siffan sa ya canja a allati hiya al-lawn wa ta'm wa rih wanda wannan shine wato launin sa da kuma dandanan sa da kuma wato warin sa mutakar aka samu wadannan abubuwa sun canja da abin da dama can ruwan ba a saba gani yana tare da wannan ba ba wai kamar alif alif ko wani abin wannan duk kaga wani abu ne aka yi saboda aka tsarci maka ruwa amma duk abin da aka san cewa dama ruwa in kaga yayi wannan kaman yayi tsami kaga ruwa baya tsami banza a ji ba wushi kaga ya ya fita daga ma'anar ruwa kuma to wannan kaga zai zai zama ya fita daga cikin wannan ma'ana da zai sa ka ce zaka ibada da shi a lokacin ne minti goma ta wani makaranta ne wani an fara gajiya ina da kuma karatu aw ahaduhuma ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan sifofin guda uku al-lawn al-ta'am ko ar-rih a samu wannan akwai hadisi da yazo a wannan babin malamai da yawa suna sun sun wato suna magana akan ingancin hadisin amma kuma malamai sun dauki ma'anar wannan hadisin malamai sun dauki ijma'in sa waɗannan wato uh, al-quyud guda uku al-ta'am as- as-sifa da kuma al-lawn al-ta'am da ar-rih za ka matukar ka samu ruwan da ya canza abinda dama can an san ya- ba- ba ba- ba haka ruwa ruwa yake ba to wannan ah, zai zama ba za ka yi amfani da shi ba min mukhalafati ma yanfaku anhu ghaliban ta inda wato ruwan ya cuɗanya da abin da galibi an san ruwan yana iya rabuwa da shi aw ma laysa bi qarari lahu ko kuma ya cuɗanya da abin da an san wannan ba ma- ba ba zama yake a cikin ruwan ba ba matabbaci ne ba shi da ma akwai abin da zaka shi matabbaci ne a cikin ruwan kamar misali ruwan da yake cikin ah, ah, ah, ruwan rafi dan ka samu tabo a jiki wannan kaga dama da suke rayuwa eh sun riga sun aure juna su a haka to wannan shine mai laysa bi qararin lahu wala bi mutawallidin anhu ko kuma abinda shi a cikin ruwan ne dama yake fitowa kamar wato kainuwa kamar bado, bado kamar gasakuka duk irin wannan fama ta gayyara bi zalika fa innahu kharijun as- an aslihi to da abin da ya canza ba na abubuwan ba da abin da yana iya rabuwa da shi ruwan galibi to wannan ya fita daga asalin abin da yake da ma'anar ruwa yanzu kuma kaga ba za ka ibada da shi ba saboda haka za a duba ne a gani abin da ya cuɗanya da shi yana da tsarki kaman ka sa mishi ka kasa wato kama a ciki kaga yana da tsarki to kaga sai dai ka sha abin ka ba za ka ce za ka ibada da shi ba in kuma ya cuɗanya da wani abin da yake shi an riga an saba sani wannan shi ma idan aka sa baya da tasiri da yawa a cikin ruwa kamar a wajen wasu daga cikin malamai dan ka sa dan eh, ka sa wato wannan a ciki eh, magariya ko eh, dalbejiya ai muna sa dalbejiya a daji yanzu dai matan sun daina ana sawa haka ya dan tsuma sosai sai ga wani lokaci suna amfanin su da shi wannan wasu daga cikin malamai suna ganin za a yi ibada da shi insha Allah wannan ku bari ya zama matashiyan karatun mu idan muka zo wata mai zuwa ko kuna da wani abu da za ku yi har zuwa yamma ne to insha Allah ina ganin ku bari tumbal mukhalid da huwa ala darbaini tahirin wa najisin fa tahir yasluhu tathir wannan sai mu shiga wani karatun insha Allah baki da abu da makanta dai Allah ya ba mu lada abin da muka kusura ta Allah ya fi mana Ah, babu tambaya ko akwai tambaya ko wani abu da za mu abin da za mu rufe da shi na'am mawadi'iha shine bugiranta inda aka samu ruwa eh mawadi'iha shine mawdi'i nashi na'am shine ci aimin sama'in kaga sa- akwai ruwan da ake samu shi a sama aw mawdi'uhu fi sama wani kuma ard haka dai na'am na na'am eh arfaq jami'i na arrafqu ko arrufqu duk wani waje matse matsi da magama da in ya hada za ka ga da tana tsayawa a cikin ɗan adam a wannan kamar hamata kamar hantsa da sauransu duk wannan shine arrufu ko arrafu duk ana faɗa a larabcin sai menene huwa a, wannan tawunin muka ce kuskure ne wa hiya maghabinuhu al-batina wannan kuma ku cire ta wa hiya maghabinuhu al-batina shine duk wani magama da inda da take iya tsayawa a wannan wajen shine maghabin eh eh masha Allah a duba a gani in da tambaya insha Allah ta wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ban ji ba ruwan menene au aura ki a kuma me wanda ya kuma a waje guda kamar na kujiddiki eh kurdifi za ku ga galibi a waje da yake a kuma haka duk wani gulbi haka ko eh, kurdifi duk wani sunan shi arrakit Mm. na to sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh